سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatu wani littafin mai albarka na khulasatu nurul yaqin a wannan majalisin namu mai taken manzon Allah shine madubin rayuwar musulmi wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafin yau muna 27 ga watan jumadal akhira hijira daga maka zuwa madina 1447 shekara miladiya 2005 za mu tashi darasi na 25 islamu hamza wa umar wanda suke da irin littafinmu safha ta 21 malam ya ce fisanatil khamisati a shekara ta biyar kamin hujira raju aslama rajulani min kibari quraishin mazashe guda biyu daga cikin manyan quraishawa sun musulunta mashhurani bil quwwati shaja'a wanda suka shahara da ƙarhi da jarumta wa huma hamzatu sune hamza ammun nabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan ma'aifin manzon Allah wa Umar ibn al-Khattab da kuma Umar ibn Khattab sani al-khulafa'i ar-rashidin wanda yake na biyu daga cikin khalifofi wanda suke shiryayyu wa kana Umar qabla islamihi kuma Umar ya kasance kafin musuluntarsa min a'zamil mu'aridin al-islam yana daga cikin mafi girman masu kiyayya da musulunci walmuntaƙimina mimman aslama daga cikin kuma waɗanda suke yin azaba ga wanda suka musulunta ma'ana umar yana daga cikin wanda in suka musulunta in ya ga wani ya musulunta yana yi masa azaba fa'azzallahu islam bi islamihima sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musuluntarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma yana addu'a Allahumma a'iz al-islam bi ahadil umaraini habba ilaika ya Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu wanda ka hiso shi ne umar bin khattab da kuma abu jihar asalin abu jihar shi ma amur ne to manzo Allah ya ta'addu'a Allah ya ɗaukaka musulunci ta hanyar wa'annan guda biyu don musuluntarsu a meke da suna zai kasance ɗaukaka ga musulmi umar a musuluntarsa akwai abubuwan mamaki lokacin da ya musulunta ya duba a cikin makka ya ga wani ne hi kowa ƙiyayya da musulunci bayan shi sai ya tuna wanda hi kowa ƙiyayya da musulunci shine abu jahal sai ya zo ƙohar abu jahal ya kwankwasa wane ne sai ya ce masa umar ne sai ya ce marhaban bika maraba mai allah bari muhammadu ya mutu ya ce a'a na zo dai ne in ce maka na musulunta a shaɗu Allah ilaha illallah wa annan Muhammadu Rasulullah abu jihar yana jin wannan magana da umar ya faɗi sai ya mai da ƙoha ya liƙe yana liƙe ƙoha to ta bayan ƙoha sai ta zagin umar ma'ana bai zage shi gaba da gaba ba ana gane da kyau ko don ya san zai gani masa miyau da shi ne ko domin abin da zai nuna maka mamaki shine abu jahal duk wanda ya musulunta in mai arziki ne wanda ba iya taba shi sai ya zo ya masa barazana ya ce ba dai ka musulunta ba to za mu karya tattalin arzikinka in kuma wanda yake ba kowa ba ne sai ya ci kwanarsa ya bibbige sa to da yake umar ne ba a iya bubbugansa ko dama aka ce kare yana kuri ne in babu kura to yanzu babu zancen kuri don saboda ya san gaban wanda ya karhin shi ne sai da ya liƙe ƙoha sannan ya ta zage-zage to kaga wanda ake tsoro in an musulunta shi kuma umar shi yake tafiya ya nuna mama ya musulunta wanda jin na maka jarumtar shi yace wa kana almuslimuna fi dhalika alwaqti 40 rajulan musulmai a sun kasance a wannan lokacin a na lokacin musulmtar Umar bu su wuce mutum maza guda 40 ba wa ihda asharata mar'a da kuma mace guda 11 in ka hada su kenan sun yi 51 as'ila tambayoyi man aslama fi sanati al-khamisa waye ya musulunta a shekara ta biyar ta annabta aha man huma suwa ne ne umar wa hamza ko kaifa kana umar qabla al-islami ya umar ya kasance kahin musulunci min ashaddil mu'aridin ko yana daga cikin masu kiyaya da musulunci kam kana adadul muslimina fi dhalikal waqt a lokacin adadin musulmai nawa ne 50 da nawa 51 ko al-khulasa takaitawa في السنة الخامسة من النبوة أشكرة بيرت أنبت أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب ألا يأتوك كمسلم تدى عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب ده حمزة بن عبد المطلب أم النبي صلى الله عليه وسلم وان شي حمزة دون وما في منظر الله صلى الله عليه وسلم darasin da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan gabar shine la as ala islami ahadin ko ala hidayati ahadin kada ka taba hudda tsammanin shiryuwar wani domin shirya ga hannun wa take ga hannun Allah madaukakin sarki take in akwai wanda za a iya tsammanin da wahalar ya musulunta shine Umar domin Umar yana daga cikin wanda suke ma mutane azaba in sun musulunta akwai wata mata da yake ma azaba daga cikin bayunsa da ta musulunta in yana in yana ba ta kashi yana mata azaba har sai ya kai shi ke gajiya ba ita ke gajiya ba ma'ana dai a nuna tsananin mi tsananin kashin da yake bata shi ke gajiya ba mi ba ita ke gajiya ba yana dukanta tana cewa haka za ya fa'alullahu bik illam ta tub haka Allah zai maka kai ma zai maka azabar da kake min haka Allah zai maka in har baka musulunta ba to amma da ƙarshe kun ga ya mi ga ya musulunta duk da ɓargazar da kaga mutum duk shashancin da kaga mutum yana yi kada ka hudda masa ne kada ka hudda masa tsammanin shiriwa kada ka hudda masa tsammanin shiriwa sannan kai ma da kake tabar gazar ka yi kokari ka tuba domin Allah madaukakin sarki kofarsa ta karbar waɗanda suka tuba a buɗe take komai ta'addancin da ko mutun yayi ga su Umar Allah ya karbi tuban su ya man ada thumma atada thumma iktaraf thumma istaha thumma intaha thumma ataraf abshir biqawli llahi fi qur'anihi in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ya kai wanda kai ta'addanci kai zunubi ka kusanci abinda abinda yake fusata Allah yanzu ka koma kana jin kumiya ka bari to bushara Allah alqur'ani yake cewa in yantahu yughfar lahum ma qad salaf idan mutum ya bari to abinda ya gabata Allah zai gafarta masa ma'ana in mutum ya tuba to Allah zai gafarta masa duk abinda yake idan dai a takaice dai komi lalacewar mutum kada mu hudda tsammanin shiryuwarsa yan magana suka ce a dare daya Allah kan yi bature darasi na gaba hisarun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ahli baitihi a takunkumi da aka sama manzon Allah da danginsa shine ma'anan alhisar takunkumi ana cewa alhisaru liktisadi takunkumin mai yake da suna kasuwanci da abin da ya kama da haka lamma ra'at quraishun intishar al-islam fil qaba'il lokacin da quraishawa suka ga yaduwar musulunci a cikin kabilu na larabawa azamu ala qatlin nabiy sallallahu alaihi wasallam to sun kulla anniya ta yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kulla anniya ta kashe manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fa hasaratu wa ahla baitihi fi sha'abi sai fi shi'bi sai su ƙurishawan nan suka kewaye manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da danginsa a cikin ashi'ib wani kwari ne da ake ce ma shi'bu abdulmuttalib ma'ana an kore su daga cikin gari an kai su an kore su zuwa daji a dajin ma wuri guda aka keɓance musu nan za su zamnawa kamar dai nau'i na sanyawa kaso ana gane kyau kamar dai muka ce muku takunkumi in aka sama ƙasa takunkumi ai ana nuhin ba shiga ba ne ba shiga ba wata komi ba zai shigo musu ba kuma komi ba za su hudda ba to shine dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi karan kansa aka sa musu wannan takunkumin wa mana'u anhumul arzaq suka hana musu arziki na abinci wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada qurayshawa suka yi ittifaki akan ba za su karbi sulhu ba daga su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga danginsa ana gane da kyau ko ala illa idan aslamu annabiya lilkatli sai in sun miƙa manzon Allah a kashe shi mana ba za a hudda musu wannan ƙangi ba da wannan takunkumin ba har sai sun yarda sun miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a kashe shi wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin kuma suka rubuta abinda suka yi yarjejeniya a kansa a cikin wata takarda allaquha fil ka'aba da suka rataya wannan takardar ga ka'aba وكان ذلك في السنة السابعة من النبوة وأن تاكنكم من يكسنتي الشكارة تبقى تأنبتا wanda suka saurari tafsirin da muka yi a sati wancan wanda ya gabata mun yi bayanin wannan domin turawa yahudawa makiya addini suna kore wannan domin wannan abin da aka yi yana nuna yanda dangin manzon Allah suka ba mi suka ba manzon Allah kariya to su kuma yahuda suna kokarin karyata wannan labarin don saboda su suna cewa idan su ba su yadda da muhammadu ba to ai ba laihi ba ne tun daga dangin shi na kusa da shi ba su mi ba ba su yadda da shi ba to sai suna kokarin duk wata gudunmuwa da dangin manzon Allah suka ba manzon Allah sai suna kokarin karyatar da ita don dai su nuna manzon Allah hatta dangin shi kin shi suke yi ana gane da kyau ko shine abin da yasa suke kore wannan wannan labari as'ila tambayoyi متى عزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوشا ني قريشاوا سكاي نيان كشي منزon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at intishar al-islam ko lokacin da suka ga musulunci ya yaro maza amilat ya suka yi da suka so kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aha yawa kenan sun sa takunkumi ha ba a shi da kyau na kenan me suka yi yawa me suka yi lokacin da aka kenan walin kirage shi ne aka yi ko? zai kenan ya suka yi da suka zo kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi shay'in ittafaqu akan me suka yi yarjejeniya shine sun yi yarjejeniya akan ba ba za su karbi sulhu ba na su hidda takunkumi ga dangin manzon Allah sai in sun bada manzon Allah a kashe shi hal katabu bidhalika ahadan har sun rubuta in sun yi rubutu fi ayi sanatin kana zalika a wata shekara ne wannan ya kasance fi sanatin sabi'a a shekara ta bakwai ta annabta a alkhulasa takaitawa lamman tashar al-islamu a bar wanga kawai yana isa ko yana isa lokacin da lokacin da musulunci ya yadu a maido shi shi ne da in aka sa wangakin a can cikin inda ake sa wani kun gane da sai ya bada duka biyu tun da kwanakin nan haka muke a? eh yawon haka ya na a kenan malam ya ce takaitawar darasin da ya gabata lokacin da lamman tashar islam lokacin da musulunci ya yadu hasarat quraishun nabiyya sallallahu alaihi wasallam quraishawa sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalansa wa sahbihi da abokaninsa danginsa fi shi'ar makka a wani kware da yake a makka wa man'u anhumul arzaka thalatha sanawati suka hana musu arziki shekara uku wattafaqu ala qatlihi suka yi ittifaki akan kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darasin yana nuna muna ahmiyatul ittihad muhimmancin haɗin kai in magana suka ce haɗin kai ƙarfi ne me yake nuna muna muhimmancin haɗin kai da a ce dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su haɗa kansu ba suka hana a kashe manzon Allah da yanzu an me da yanzu an kashe shi amma haɗin kan da suka yi na suka nuna sai dai in kashe za a yi a kashe su gaba ɗai shi yasa suka samu cin nasara to kun gani haɗin kan kuma sai jayo ba a kashe manzon Allah ba kuma tattalin takunkumin da aka sanya musu shi ma ya ne shi ma ya ya mai suna an hudda shi ina a duk yadda muke in muka kasance masu haɗin kai to za mu samu ƙarfi da cin nasara 'yan magana suka ce hannu guda ba na susar baya dole sai an gama da ne sai an gama da ɗayan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin kada ku rika gardama da jayayya idan kuka yi haka kanku zai rabu ƙarfin ku ya tafi ku kasance masu haƙuri da juna domin Allah madaukakin sarki yana son masu ne yana son masu haƙuri yana kun ga yadda haɗin kai yake jayo amfani a cikin al'umma darasi na gaba hijiratul habasha a stadiya hijira ta biyu a habasha mun ga hijira ta farko yanzu kuma ga ta biyu tunda a hijira ta farko mun ji sun dawo ko to yanzu kuma ga hijira ta biyu da za su yi بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الشعب bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga shi da mutanensa a wannan kwaran amara jami'al muslimina bil hijrati ila al habasha ya umarci gaba ɗayan musulmai da su yi hijira zuwa ƙasar habasha fahajara salasa wa saba'ina rajulan sai maza guda saba'in da uku suka yi hijira wa ihda asharatar ra'a da mace goma sha ɗaya minhum ja'far ibn abi talib daga cikinsu akwai ja'far bin abi talib walahiqa bihim muslimun yaman kuma sun haɗu da su domin yin hijiran musulman yaman wa hum abu musa al-ash'ari su ne abu musa al-ash'ari wa banu ammihi da kuma ƴaƴan amikin suna ɗan uwan ma'aikinsa ma'ana da danginsu وكانت هذه الهجرة في السنة السابعة من النبوة وأن هجرة تبيو إتماتا كسنتي أشكرا تبقيتا النبتا kenan dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga a cikin wannan kason da kewaye da takunkumin da aka sanya musu na ba shiga ba huta sai ya umarci gaba ɗayan musulmai su yi hijira ko kuma musulmai wanda ba su da mai ba su kariya su yi hijira su bar makka su je inda za su samun kariya ya umarce su da su je kasar habasha ya ce musu ku je a habasha domin a can akwai wani sarki adali ana gaya mutu ba hau musulmi ba ne amma manzon allah ya ce ku je a wajensa na yarda da shi don saboda adalcinsa wanda sai ke nuna ita ɗabi'a ta adalci ana iya samun ta gama wanda ba mi ba gama wanda ba musulmi ba kai ma ya tabbata daga cikin akwai da umar yake cewa inna allaha ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة Allah yana iya taimaka ma ƙasar da take mai adalci ko da ko a ce ƙasar ta kahurai ce in dai suna adalci to Allah yana iya taimaka musu idan muka ɗoka misali a su daga cikin ƙasashen kahurai wanda sun shahara da adalci misali irin su kasashen yake da suna china irin su kasashen japan ba musulmai bane amma a kasashe ne masu adalci suna ba kowa damar ya inci ya yi addininsa ba a takura ma musulmai kuma duk wanda ya ci haƙƙi za a kama sa to kun ga sai Allah ya taimake su sannan kuma Allah yana yana bada rishin nasara yana kin taimakon ƙasa wanda take azzaluma ko da ko musulma ce idan ka ɗauki misalin wannan da yawa daga cikin dauloli na musulunci wanda Allah ya roshe misalin daula ta abbasiya ƙarshe-ƙarshen lokacinsu fasadi ya yaƙi shi Allah ya tarwatsa su haka daula ta umawiyya su ma ƙarshe-ƙarshen zalunci ya fara yaɗuwa sai Allah ya tarwatsa su haka daula ta andalus zalunci ya yaɗu duk da musulmai ne amma sai Allah ya tarwatsa su wannan shi ne kenan kenan shi yasa malamai suke cewa al'adlu shari'atun mutlaka ita adalci asali ba addini ake kallo ba adalci abu ne wanda ake son sa a cikin komai da musulmi da wanda ba musulmi ba duka a tabbatar musu da adalci as'ila tambayoyi bimaza amara annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu ba'da dukhulihi shi'bi shi'ba da manzon Allah ya umurci sahabbai lokacin da ya shiga a cikin wannan kaso ko kuma a cikin wannan takunkumi amarahum bil hijra ko ya umarce su gaba ɗaya da su yi hijira kam adadul kam adadul muhajirina nawa ne adadin wanda su hijira arba'un wa saba'ina ko a talata wa saba'ina rajulan ko ihda ashara imra'a in an hada gaba ɗaya sun yi mutum nawa kenan 84 ko kenan mutum 84 suka hijira daga makka fi ayi sanatin kanat hadhihi alhijra a wata shekara ce ake wannan hijirar fi sanatin sabi'a ko shekara ta bakwai ta annabta alkhulasa takaitawa ba'da dukhulin nabi sallallahu alaihi wa sallam ash-shi'ba bayan shigar manzon Allah a wannan kware na takunkumi na kaso da aka sa su fi sanatin sabi'a a shekara ta bakwai أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية مزألة يا أمر في مسلمين في هجرة زوا حبشة كرو نبي فهاجر ثلاثة وسبعين رجلا وإحدى عشر امرأة سي مزاغدا سبعين da uku da mace goma sha ɗaya suka yi hijira wa lahiqa bihim muslimun yaman musulmin yaman ma suka haɗu da su darasin da za mu ɗoka a wannan gabar shine hirsun nabi sallallahu alaihi wasallama ala himayati ashabihi kwaɗayi da ƙoƙarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba sahabbai kariya ba sahabbai ba ma musulmai gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce muna harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim me yake nuna muna yadda manzon Allah yake son ba musulmai kariya shine lokacin da zai shiga a wannan kwaran inda ba zai samu ganinsu ba shine sai ya umarce su da su yi hijira don kada ami don kada a cutar da su wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne yake son musulmai yake son alkhairi a gare su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake innama mithli wa mithlukum ka rajulin istawqada naran misali na da ni da ku kamar wani mutum ne yake a cikin daji da dare sai ya kunna wuta dan saboda ya ga haske yace to da ya kunna wuta sai ga faruna da ƙwarori sun zo suna ƙoƙarin su fada a cikin wannan wutar ai kaga aka kunna wuta inda ƙwari suke zuwa yace wannan ƙwarin suna so su fada a wuta ni kuma ina tarewa don kada su shiga a wuta yace to misali na da ni da ku kenan ni ne wanda ya kunna ni ne wanda yake kula da wannan wutar wannan wutar ita ce wutar jahannama ƙwarin da suke so su fada ku kuma ku ne me ƙoƙarin fadawar da kuke shine sabon Allah da kuke ni kuma ina jin ku ku nisanci ni ku nisanci sabon Allah wani nan yadda musa Allah sallallahu Alaihi wasallam yake son yana daga cikin hadisi wanda yake nuna muna tsananin yadda musa Allah yake son mu wata rana aisha ta ce ya rasulallah udu Allah hali ya musa Allah kai mini addu'a sai musa Allah ya ce Allahumma fili aisha ma ta kaddama min zambiha wa ma ta akhar ya Allah ka gafarta mu aisha zunubin da ta yi da kuma zunubin da ma za ta yi nan gaba da wanda ta ɓoye da wanda ta bayyana sai aisha ta tuntsire da dariya na farin ciki da manzon Allah ya mata addu'a sai manzon Allah ya ce mata ayan surruki du'a'i shin addu'an nan da na miki ta binge kike ji dadin ta ce ai ba abin da yake wannan addu'ar da kai mini dadi sa ni farin ciki sai manzon Allah ya ce mata wallahi innaha la du'a'i li ummati fi kulli salatin yace na rantsi da Allah wannan ita ce addu'ar da nake ma al'ummata kullum a cikin sallata ya Allah ka gafarta ma al'ummata ka tseratar da su daga sabo akwai wanda ya fi soyayya kamar wannan kai yanzu ka taɓa sanin wanda za ka cewa kullum in yi sallah sai ya maka addu'a ko da ɗanka ne na cikinka da wuya a ce kowace sallah in yi sai ya maka addu'a in an yi sa'a ne a cikin sati ya maka so guda in ma an yi sa'a ko akwai wanda shi ya mamanta ma da ma'aihin nasa yana cikin kabari alhali yana bukatar addu'ansa shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa annabiyyu aula bil mu'minina mun anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mahi mumunai ya hi su son kansu ba sai kun gane da kyau ba kowa yana son kanshi ko to manzo Allah ya hi son ka fiye da kai yadda kake son ni kake son kanka shine ma'ana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wanda yake haka yake gare mu me yasa ba za mu so shi ba me yasa ba za mu yi gita shi akan kowa ba Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Islamu malikul habasha musuluntar sarkin habasha lamma alimat quraish bi hijratil muslimina ila al habasha lokacin da qurayshawa suka san hijirar manzon Allah zuwa habasha ko kuma hijiran musulmai zuwa habasha arsalu rajulaini bi hadaya sun tura mazaje guda biyu da kyauta ma'ana kyauta ta musamman talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimina suna mai neman ga shugaban habasha kinnan sarkin habasha da ya maido musulmin da suka yi hijira kenan cin hanci ne aka mi aka kai masa ko? wannan shine kenan fa aban najashi taslimahu sai wannan sarkin na najashi ya ki bayar da musulman da suka hijira ba'ada an akhbarahu ja'far ibn abi talib bi haqiqati bi haqiqati ad-din al-islami bayan ja'far ya bashi labarin haƙiƙanin addinin musulunci wa kara alaihi awwala surati maryam ya karanta masa harkon suratu maryam daga cikin abin da yake musu ya ce ya kai wannan sarkin mai adalci tun da da ya so ya bayar da su ne sun suka ce masa shugabanmu shi ya ce muna mu zo a wajen ka kai mutum ne mai adalci kuma zargin da suke muna shi ne a da mun kasance muna bautar gumata muna kisan junanmu muna kashe 'ya'yanmu da ransu yanzu wannan da ya zo sai kira mu zuwa ga bautar Allah ya kira mu zuwa ga haɗin kai ya kira mu zuwa ga tausayin juna da taimaka ma juna da sada zumunci sai muka bar wancan halin da muke ada muka koma wannan halin yanzu a ganinka a da ko a yanzu wanne ne abin da ya dacewa a ce ɗan adam yana a kai jahiliya ta kisan juna da kisan ɗiya da abin da ya kama da haka ko kuma ha tausayi da haɗin kai da sada zumunci yake eh lalle kuna da gaskiya abin da kuke a kai shine gaskiya shine yake bayar da su faraja afa ibaini sai suka koma suna kaskantattu ma'ana ba a cimma gaci ba ba a samu nasarar abin da aka je nema ba wa aslaman najashiyu karawa da karauma sai shi annajashi ke ya musulunta wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi da shi min alqisisi na warruhban na qisisai qisisai sune pastor sune pastor pastor kenan maluman kristoci su ake cewa alqisisin warruhban da kuma arruhban su ne masu bauta su ne lesser lesser kinnan masu zama a ingilis wanda su ko yaushe bauta suke a ingilis fi zalika alwaqti suka musulunta tare da shi a wancan lokacin as-sanatu as-sabi'atu min an-nubuwa wanda kuma abin da ya kasance ne a shekara ta bakwai ta annabta fa anzalallahu fi haqqihim akan su Allah ya saukar da wannan aya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu za ka samu kuma waɗanda suka yi soyayya kusancin soyayya ga waɗanda suka yi imani alladina qalu inna nasara wanda suka ce su ne nasaru ma'ana Allah ya ce wanda suka yi daga cikin kaburai na duniya wanda suka yi kusa da mutanen kirki wanda suka yi su son musulmai su ne wanda suka ce nasaru ma'ana su ne nasaru ana gane da kyau ko sun yi yahudawa sun yi mi sun yi me yake da suna mushrikai zalika bi anna minhum qissisina Allah yace wannan ya kasance ne domin a cikin su akwai qissisin ma'ana a cikin su akwai masu ilimi wanda suke karatun littafin su na asali wanda kuma a cikin karatun sun gano da akwai annabin karshe wa ruhbanan da kuma masu yawan bauta wanda su kokarin su dai su gane ina gaskiya take ko da ba su da ilimi ko wa annahum la yastakbirun kuma su ba sa da girman kai ay la yastakbiruna an qabulil haqq ba sa girman kai a wajen karbar gaskiya wannan ayar ko ta yana nuna mana abin da yake a zahiri a yanzu a duniya suwaye suka yi kowa yawan barin addinin su shiga musulunci su ne kiristoci sun yi kowa yawan barin addinin su zuwa ga musulunci in kana son ka tabbatar da wannan ka je nigeria irin masu da'awa irin su babanci ne bikin nan masha Allah da sauransu da wuya sati ya wuce face sai ka ji an ce ga wani pastor babban ma'ilmanci daga cikin kiristoci ya musulunta in ma kana son ka ga inda abin ya yawa ka je turai yanda yake da suna kiristoci suke musulunta shine ma'anar la yastakbiruna ay la yastakbiruna an an kabulil haq ba sa girman kai game da karɓar gaskiya mali yace kun mamatan najashi sannan sannan sarkin da na najasi ya rasu fa salla alaihi rasul sai manzon Allah ya masa salla lamma a'lamahu jibril bi wafatihi lokacin da mala'ika jibril ya sanar da shi game da mutuwar shi annajashi kin wa hadha aslu salatil janaza alal ghaib wannan shine asalin sallar gawa ga babu ta nan ma'ana annajashi lokacin da ya rasu labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya zo ma manzon Allah daga mala'ika Jibril sai manzon Allah ya yi masa sallah ta ga'ib abinda ake ce ma sallah ta ga'ib shine a yi sallar gawa alhali gawar babu ta nan kawai misali in mutum ya kone a cikin wuta kurmumus sallar da za a yi ana ce mata salatul ga'ib domin babu ne babu gawar ko aka rasa ina gawar tashi take amma an tabbatar da ya mutu za a yi masa salatul ga'ib ana gane da kyau ko malamai sun yi sabani dangane da sallar gawa salatul ga'ib harshen ana ma wanda ba wanda ake tsammanin ba a yi masa sallar bane ko kuma a kowa ma ana iya yi ba san ko an gane ba al-imam al-albani ya tattauna wannan mas'alar sosai a cikin littafin sana kitabul na ahkamul janaiz wanda shi a ra'ayinsa sai wanda ake da tsammani ko ake da tabbacin ba a masa sallar gawa ba to shi ne za a yi masu latul ga'i amma mafiyancin malamai suna gani a'a ko da ko kun tabbata da an masa sallah don neman falala da kuma neman alkhairi a gare sa kuna iya ku yi masa sallah misali mafiyancin malaman saudiya suna a ra'ayin ya halatta amma mutum salatul ga'ib ko da babu shi ina kyautar zaton imamul albani kin shi ma da ya rasu ina tsammani a masallacin harami sun yi masa salatul ga'ib ana gane da ku akwai manyan malamai da yawa da suka rasu wanda ba a kasar saudiya suke ba amma malamai ne wanda ake alfahari da su a duniya a banan gama sun yi shigo eh sun yi haka ne tun da shi riya da yake kuma a ka'aba masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi shi kun ga wannan sai ke nuna halaccin yi domin waɗanda suka ce ba a yi tsammanin da suke yi suna tsammanin ai manzon Allah ya yi mishi salatul ga'ib ne dan a ƙasarsa ƙasa ce ta kiristoci kenan mai yiwa ba a san ma shi musulmi bane sai ne sai a yi masa sallah ta ta kiristoci alhali kuma wannan abu ne wanda yake nuna nisa da gaskiya domin a tarihi ba shi kadai yami ba ya musulunta ba kenan abin da ba shi kadai yayi ba kenan alama ce ta nuna kenan abin ya shahara ya wasu kenan in ya mutu tabbas za a yi masa sutura ta ne sutura ta musulmai wallahu ta'ala a'lam kenan misali ma'aifinka ya rasu a wata ƙasa a nan kana iya ka zo ka tara malamai da abokan ka ce da Allah kana so a yi ma ma'aifinka sallah ta gawa a yi mishi sallah ta gawa duka neman gafara ne da kuma neman rahama a gare sa as'ila tambayoyi ma za fa'alat quraish lamma alimat bi hijratil muslimina ila al-habasha me qurayshawa suka yi lokacin da suka san musulmi sun yi hijira zuwa habasha sun tura yawwa sun tura mutum biyu zuwa ga najashi aka bashi toshiya ko an san toshiya ko wannan shine kenan aka bashi cin hanci cin hancin nawa ba wai hancin mutum bane za a shanyewa ala ga yarda ko ni sai na bincike me yasa Hausa ma suke ce ma rashawa cin hanci ko akwai dattijon da ya sani da yadda akwai akwai abin da ya sa ake ce masa cin hanci na hal aslama najashi hal najashi ya musulunta eh haka ne ya musulunta ma da nazala fi haqqihim an tsallake mi a hal aslamahum najashi da najashi ya bayar da su bai bayar da su buku ma'ana wanda suka hijiran ya musulunta iya musulunta ma da nazala fi haqqihi mi Allah ya sabkar game da su wanda tajidanna ila akhir al-aya hal asha najashi ba'da zalika bayan wannan annajashi ya ci gaba da rayuwa ay ya rasu hal salla rasulu ala al-qa'ib qabla zalika kamin wannan manzon Allah ya taba yi ma wani sallar sallar ga'ib shine farkon wanda aka fara ma wannan yana da nuna falalashi domin shine farko wanda aka fara ma irin wannan sallar al-khulasa takaitawa arsalat quraishun rasulain ila najashi quraishawa sun tura ƴan aike guda biyu zuwa najashi liyatrudal muslimina min biladihi dan saboda min biladihi dan su kori musulmai daga garin su ana gane da kyau ko dan su kori musulmai daga garinsu da suka je ma'ana na habasha falam yaf'al sai bai aikata ba wa aslama huwa man ma'ahu sai ma ya musulunta shi da wanda suke tare da shi sun mamatan najashi sannan bayan da sai annajashi ya rasu fa salla alaihi rasulu salatal janaza sai manzo Allah ya masa sallah sallah ta gawa duk da gawar babu tana darasin da zamu samu a wannan gaba shine alwala'u likulli muslimin ma'ana ka kasance kowanne musulmi a duk inda yake kana son shi idan wani abu ya same shi ka ji kai ma kamar ya ne kamar ya same domin abin da ya taba hanci ido so su hawaye ko wannan shi ne kenan idan kai na ciwo za ka ga sauran gaɓoɓin jiki sun kama ma mutum da me da rishin kwana da zahin jiki da sauransu to haka ake so musulmai su kasance duk inda wani musulmi yake ka ji dan uwanka ne shine alwala'u li kulli muslimin ko da ce ba kabilar ku guda ba ko da ba kasar ku guda ba shine wani mai hikima yake cewa ya akhi muslimu fi kulli makanin wa balad anta minni wa ana minka ka ruhin fi jasad wahdatun qad ashadaha Allahu adaa'at lil abad wa tasamat bi shi'ari qul huwallahu ahad yace ya kai musulmi duk inda kake kai dan uwana ne kamar ruhi a cikin gangar jiki yace wannan ɗan uwartaka ce wanda Allah ya kulla kuma makullinta shine qul huwallahu ahad domin gaba ɗaya mu mun yarda wane ne ubangijin mu Allah wannan ita ce alaka zumunta mafi girma amma wannan zumuntar makiya addini suna so su lalata ta za a samu ku akwai wanda yake hihita ɗan ƙasar shi akan musulmi misali za ku iya samun wannan a nigeria akwai wata ƙabila shahararra wadda su idan aka zo zaɓen shugaba kawai ƙabila suke kallo in dai ɗan ƙabila su ne to ko ba musulmi ne za su zaɓe shi tare da cewa a cikinsu akwai musulmai masu yawa hasali ma kusan rabin su musulmai ne in dai ɗan ƙabila su hito takara to shi za su zaɓa ko da ba mai ba ne ko da ba musulmi ba ne da a ce musulmi zai hoto da arne ɗan ƙabila su to arnan nan shi za su zaɓa sun gabatar da ni ƙabila akan ni akan musulunci wannan kuma kishiyar abinda musulunci umarce mu ne wannan zai iya kai gama in mutum ya ƙudurta haka shi ɗan ƙabila shi ya yi mishi wanda yake musulmi yana iya bari yana iya huta daga musulunci yana iya huta domin kamar ya hihita ƙabila ne akan me akan musulunci wannan shi ne kenan ya kasance mafi girman ɗan uwantaka da muke kallo a tsakaninmu shi ne shine musulunci malam ya ce khurujun nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hisar hitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga al-hisar ma'ana daga wannan takunkumin da aka sanya musu fi sanati al-ashirati min an-nubuwah a shekara ta goma ta annabta ittafaqa khamsatun min ashrafi quraish mutum biyar daga cikin manyan ƙurashawa sun yi ittifaki fanakadus sahifa sai suka walwale wannan yarjejeniyar da aka yi aka rubuta ta sai dai wannan bari mu ida mu ga magana mafi inganci domin akwai sabani a cikin sira game da wannan fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min al-hisar sai manzon Allah ya huta da wanda suke tare da shi daga wannan takunkumin da aka sanya musu ba'da an makafu fi ash-sha'r fi ash-shi'bi qariban min thalath sanawat bayan sun yi shekara uku a cikin wannan takunkumin la yasilu ilaihim shay'un min at-ta'ami babu abin da yake isowa a gare su na abinci illa kufiyatan sai da ɓoye shekara uku suna a cikin kaso suna a cikin takunkumi ba a ba su ci ba a ba su sha ana gane da kyau ko sai dan abin da an gare su domin babban wuri ne aka killace su ba a aure gare su kuma ba sa aurarwa hatta aka luwara shajar har sai da suka kai suna cin kunnan itace ana gane da kyau ko abincin da dabbobi ke ci yanzu shi ya kai suna shi ya kai suke ci don saboda ba su da abinci har sai da ya kai suna kashi kamar yadda ka san akuya yana kashi an san kashin akuya yadda ke ko wannan shi ne kenan in Allah ya kadara za ka irin wannan kashin za ka gani kamar kana naƙuda ana gane da ke ko lokacin muna yara in muka yi irin wannan irin wannan kashin irin wanda yake mai taurikin da ina hoto sai in ce wai wai kamar naƙo da ce na yi to akwai wata tantinmu wadda tana wasa da ni sosai sai ta ce kai kasan ne naƙuda kasan ya naƙuda take kada kake kiran mutum ka naƙuda ana gane da ke ko ba na don ta nuna naƙuda ba ba yi wace ba wasa ba ce ko wannan shi ne kenan babu tashin hankali a wajen mata kamar naƙuda domin wata ƙaramar mutuwa ce wata ƙaramar jahannama ce وكان الرسول قد أخبر أن الأرض قد أكلت الصحيفة kamin wannan manzon Allah ya bada labarin cewa al'araba al'araba ita ce me ake ce mata gara ana gane da kyau ita ke ce ma al'araba kenan manzon Allah ya bada labarin cewa gara ta canyi wannan takardar falamma nazalat quraishun lokacin nazalat ha quraishun lokacin da quraishawa suka shidda wannan takardar liyumazziquha domin su tsage ta wajaduha kama akhbara sun same ta kamar yadda manzon Allah ya bada labari yanda abin yake shine wanda suka saurari tafsiri wancan da gabata sun ji wannan bayani amma da yake akwai ba akwai wanda ba su halarta zamu dan takaita bayanin shine muka ce Qurayshawa sun nemi ga dangin manzon Allah da su ba su dama don su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kiya suka ce to za mu sa muku takunkumi na tattalin arziki mu hana muku komi mu hana muku shakat har sai kun ba mu muhammadu mun kashe shi da ƙarshe aka kore su a wajen gari a cikin daji can suke ba za a yarda su komo gari ba sai sun yi mi sai sun ba da manzon Allah dan amin dan a kashe su suka ce su kun ba za su bayar da manzon Allah ba a kashe shi gaba ɗayansu dangin manzon Allah haka suka yi banul muttalib da kuma banu hashim wanda mutane ne masu yawa to a lokacin suka yi yarjejeniya sai aka rubuta yarjejeniyar a cikin takarda aka rataye a ka'aba su kuma ka'ida duk abin da aka yarjejeniya aka rataye a ka'aba in har wannan abin ya tsage ko kuma ya hwado daga inda aka rataye sa ya nuna abin bai da albarka kenan suka yi shekara uku suna a cikin wannan matsalar to sai wata rana manzo Allah na kwana sai mahalikin an nuna masa wannan takardar gara ta cinye ta sai sunan Allah kawai da aka rubuta a cikin takardar shi kadai ne garar ba ta cinye ba to shi kuma harkin annabawa gaskiya ne da manzo Allah ya tashi ya gaya ma Abu Talib sai Abu Talib ya ce aiko wannan mahuta ce a gare mu domin ka'ida in aka rataye abu gara ta cinye sa a Ka'aba ko ya ko ya cire ko ya lalace to wannan abin za a bar shi ya nuna Allah baya son wannan abin kenan sai abu talib ya zo a wajensu ya ce ya ku ƙuraishi zan ba ku labari ɗan ɗan uwana an nuna masa a bacci cewa wannan yarjejeniyar da aka yi aka ɗame ta a kaba gara ta cinye ta da haka ku je ku duba ku gani in tabbas gara ta cinye to kun san ka'idar allah baya son abin kenan ku bar mu komo tare da ku in gara ba ta cinye ba mu mun yarda tun da ƙarya ce ya muna za mu bashi ku suka ce to ba matsala ana zuwa aka duba kuma sai aka gara ta cinye ne ta ce yin wannan takardar daga lokacin yarjejeniya ta ƙare suka komo suna rayuwa a cikin ne a cikin mutane to shine abin da yake da suna bayani a takaice na wannan alhisar takunkumin kenan as'ila tambayoyi fi ayi sanatin nuqidat as-sahifa a wace shekara ce aka walwale wannan yarjejeniyar da aka rubuta a takarda sanatul ashira ko shekara ta goma ta kamin hijira kan makatan nabiyyu fil hisari shekara nawa suka yi a cikin wannan takunkumin yawwa kusan shekara uku hal kana yasulu ilaihi shay'un min at-ta'ami har wani abinci yana zo musu daga waje yawwa sai dai da boye ko bimada akhbara qabla khurujihi min al-hisari kamun su hito daga wannan takunkumin labari mai manzon Allah ya bayar gara ta tanye yawwa gara ta tanye wannan na'am jazakumullahu khairan al-khulasa takaitawa fi sanati al-ashirati ashkara ta goma nuqidat as-sahifa an walwale wannan yarjejeniyar da aka rubuta a takarda fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hisar sai manzo Allah ya huto daga takunkumi shi da danginsa ba'da thalath sinina bayan shekara uku darasin da zamu duka a cikin wannan gabar shine innan nasra ma'as sabr wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin nasara yana tare da cin nasara yana tare da me haƙuri cin nasara yana tare da haƙuri ana gane da kyau ko kina wannan me yake nuna muna shi haƙuri nasara ne in dai har ana so a ci nasara to sai an yi me sai an yi haƙuri yan magana suka ce komi ka haƙura da shi ka ga ƙarshen sa kuma suka ce duk wanda ya yi haƙuri bai ga amfaninsa ba to kaɗan ya yi me suke nufi in har kaga ka yi haƙuri kuma daga baya ka yi nadamar haƙurin da kai to haƙurin ba ka yi da yawa ba ya kai kaɗan kai ma'ana da suke so su nuna mana shi haƙuri in dai an yi sa ƙarshensa shi ne ne shi ne cin nasara in har ka yi haƙuri ka ga baka ci nasara ba to haƙurin kaɗan ka yi da ka ƙara da za a bi da za a ci nasara ana gane da kyau wannan shi ne kenan kenan kada ka kasance marar haƙuri kada ka kasance marar haƙuri kamar zawo ana gaya da ko zawo akwai haƙuri in kana ce shi ai dole sai ya hoto babu wani kame-kame to haka ake so ka kasance mai haƙuri mai ke da suna ba kamar yaki ba ana gaya da kyau kamar mi za a cewa haƙuri kamar ma'aiki ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kasance mai haƙuri kamar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam me yasa muka ce za mu samu darasin haƙuri kun ga wannan shekara ukun da bu su yi haƙuri ba da ana kai ga wannan da bu su yi haƙuri ba da sun riga sun miƙa manzon Allah dan amin dan a kashi amma da suka yi haƙuri gashi da ƙarshe an samu alfaraj an samu me an samu buɗi haka duk matsalar da muke ciki mu yi haƙuri inna Allah ma'as sabirina inna nasra ma'as sabar Allah ka ƙara mana haƙuri was-sabru naj'aluhu rafiqa durubina fahuwa dawa'u li illatil azmani wannan baiti ina jin dadin shi ka sa hakuri ya zamanto maka jagora domin hakuri shine maganin cutar duniya ma'ana hakuri maganin zaman duniya in ji magana darasi na 30 wafdu najran jama'ar najran abinda ake cewa wafad da larabci hiya jama'atun mukhtara li sha'nin muhimmin sune wasu jama'a da za a zabe a tura su don wani al'amari mai muhimmanci shine wafad da larabci kenan wafdu najran wasu jama'a da aka zaba daga garin najran najran wani gari ne da yake tsakanin sham da yaman ana gane da kyau ko wannan shine da yake tsakanin makka da da yaman gari ne wanda yake da kiristoci a lokacin dama kasar kasar yaman kayan zakuwar musulunci kasa ce wadda kiristanci yake yake da yawa sosai a ciki to mutanen wannan garin sun zaɓi wasu mutane daga cikin manyansu suka turo su zo su bincika ya wannan annabin yake in gaskiya ne sai a bi shi ya ce fi sanatil ashirati a shekara ta goma wafada alaihi wafdun min nasara najran wasu jama'a daga cikin mutanen najran sun zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balagahum khabarahu min muhajiril habasha wanda labarin manzon Allah ya isko su ne daga masu hijira zuwa habasha in za a je habasha sai an bi ta garin to da suka bi ta garin ne suka ba su labarin annabin ƙarshe ya bayyana wa kanu 20 rajulan kuma sun kasance mutum 20 mutanen da suka zo fa qara'a alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam al-qur'ana sai manzo Allah ya karanta musu al-qur'ani fa amanu kulluhum sai suka yi imani gaba ɗayan su fa wabbahum abu jahl ala islamihim sai abu jahal ya aibanta su wai dan saboda sun musulunta faƙalu lahu sai suka ce masa lakum ma antum alaihi ku je ku da abin da kuke a kansa ma'ana ku je can ku riƙe bautar gumakanku walana mahtarnahu mu ma ku bar mu da abin da muka zaɓa kowa da kiwon da yake kama shi ko wai makwabcin mai akuya ya sai kura ana gaya da ko asalin wannan karin magana makwabta guda biyu ne gudan shi akuya ke gare shi sai akuyar ta shigowa gidan makamcin na mishi banna yana mishi magana ya kiya shi kuma sai su kura ya kawo a gida ana gaya da teku to shi ne shi mai shi mai akuya sai ya kawo kara don me yasa zaka kawo mana kura a cikin anguwa ta canye muna akuyanmu sai ce a'a ya haƙuri kowa da kiwon da ya kama shi shi ne sai rasu da kara makamcin mai akuya ya sai kura domin kura mai take ci akuye ko kenan yanzu ai dole zai kama akuyar ka ko wannan shi ne kenan in kare da sata to da ruwa ma da ɗai as'ila tambayoyi ma'ana ku je can da abin da kuka zaɓa mu ma ku bar mu da namu ka bar da in kiwon kura ta kai ma in kiwon akuyar ka as'ila tambayoyi man wafada ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati al-ashira suwaye suka zo a wajen manzon Allah a shekara ta goma nasara najran ko wasu jama'a daga cikin najran man akhbarahum bihi waye ba su labarin manzon Allah wanda suka hijira ko hal amanu bihi to sun yi imani da shi da suka zo na'am sun yi imani da shi gaba ɗayan su kun ga wannan ma yana ƙara tabbatar yana ƙara fassara mana waccan ayar ko ana gane da kyau ko wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara shi yasa ko zamanin manzon Allah wanda suka yi yawan musulunta bayan mushrikai su ne nasaru yahudan da suka musulunta kaɗan ne man wabbazahum ala islami waye aibanta su wai don sun musulunta abuja bi ma za a jabuhu amsan me suka basa a kowa da kiwon ne kama sako shan kuka muradi ne kai rike abin da kake so mu ma barmu da namu lakum dinukum waliyadin alkulasa ta kaitawa wa fi tilka sanati a wannan shekarar dai shekara ta nawa ta goma wafada alaihi ba'du nasara najran wasu jama'a daga cikin nasarun najran sun zo wajen manzon Allah fa sami'ul qur'ana ana gane da kyau ko sai suka ji alqur'ani fa aslamu sai suka musulunta babban darasin da zamu doka a a wannan gabar shine in karihaka ahadun ahabbaka ghayruhu ko kuma akharun in wani ya kika wani zai soka haka rayuwa take ana gane ke ko yanzu an magana in wani ya kika wani zai soka haka rayuwa take kuma suka ce ka kina ka dubu duniya ta so shi ana gane da ke ko ba kai ka kisa ba to duniya ma za ta so shi me yasa muka ɗauki wannan darasin abu jahal ya ƙi manzon Allah na kusa da shi ne kuma danginsa ne amma kuma ga wasu daga wata uwa duniya sun zo sun me sun so shi wannan shi kada ka damu dan wani baya son ka dan wani na ƙin ka kada ka damu da shi wani mai hikima ke cewa fa fin nasi abdalun wa fi tarki rahatun in wani ya ƙi ka ka kyale shi akwai maimakon sa wanda zai zo ya soka wannan shine kenan wafatu khadija wannan darasin zai nuna mana rasuwar khadija zawaju sauda da kuma armen da manzon Allah ya yi na sauda wa aisha radiyallahu anha anhunna da kuma aisha Allah ya darsu fi sanati al-ashirati min an-nubuwah a shekara ta goma ta annabta tuwfiyat as-sayyidatu khadija sayyida khadija ta rasu fa hazina alaiha alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam huznan shadidan sai manzon Allah ya razana ma'ana ya shiga bakin ciki da tashin hankali na rasuwarta bakin ciki mai girma li'annaha kanat tuhibbuhu domin ta kasance tana son sa wa tamna'a anhu adha quraish kuma tana taimakawa a wajen hana cutarwar da qurayshawa suke masa fatazawwaja ba'da wafatiha bi sauda sai bayan rasuwarta sai ya aure sauda ba'da an tufiya an ha zawjuha ita ma sauda dalilin dalilin aurenta shine mijinta ne ya rasu wa kanat amanat billahi wa rasulihi kuma ta kasance ta yi imani da Allah da manzonsa wa khalafat akaribaha kuma ta rabu ta saba ma danginta ma'ana dalilin auren manzon Allah da sauda shine bayan Khadija ta rasu manzon Allah bai mai zancen aure ba sai aka zo daga cikin sabbi sabbin musulunta cikin mata akwai sauda sauda da ta musulunta mijinta ya rasu kuma ga danginta sun kore ta ba ta da kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dan saboda ni dan saboda me dan saboda ya bata kariya kuma lokacin da manzo Allah ya aure Sauda latti zuwa ce ita ma naman ta adadin shekarunta amma kusan ba su wuce tsara ita da Khadija mana ina tsammanin in ba ta girme ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan wari suke ana gane da kyau ko wannan shine sai dai nuna maka za mu zo za ku ji duk matan da manzo Allah ya aura sai ka samu wai ba wadon wata sha'awa ba ce ta me ta abin da suke zargin shi da shi don wata maslaha ce wadda kowace za ka gani akwai maslaha a ciki za mu zo ɗaya bayan ɗaya mu ga wannan ita dai kun ji dalilin me dalilin aurenta dan a bata me ba ta kariya ta samu dangi tunda yanzu ba ta da kowa madalla da wannan dangi in ya kasance shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da shahrin bayan wata guda kuma da auren sauda aka da ala aisha binti abi bakr ne siddiq an kulla aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aisha yar siddiq wahiya fi sabi'a wahiya fi sabi'ati min umriha tana a shekara ta bakwai shekara bakwai ka faɗi da babbar murya shekara bakwai aka kulla aure ala gaya da ko to za mu zo mu ga hikimar walam ya tazawwaj bikran ghairaha manzon Allah kuma a rayuwar shi gaba ɗaya bai auri budurwa sharaf ba ana gane da kyau ko in ba ita ba sauran duk kwadaddi ne amma cikin leda su Aisha ce kawai wannan yana daga cikin abin da Aisha take alfahari da shi ni kadai ce aka aura budurwa ana gane da kyau ko wa dakala biha fil madina kuma manzon Allah ya shiga da ita ma'ana ta tare da manzon Allah a Madina tana ɗin shekara nawa a'a shekara tara shekara bakwai aka kulla aure ana gaya da ke ko a matsayin dai matarsa take amma tana gidansu tana ɗaukar tarbiyya sai shekara ta tara aka tare da ita aka kawo ta a gidan mijinta ta zamanto a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as'ila tambayoyi mata tufiyati sayyidatu khadija yaushe ne sayyidatu khadija yaushe ne khadija ta rasu mata tazawwaja bi sauda yaushe ne ya auri ba'da wafati khadija ko mata tazawwaja bi aisha ba'da zawajihi ba'da zawajihi bi sauda bi sauda ko eh haka abun haka ne yake bayan rasuwar khadija aka auri sauda bayan auren saiwar sauda aka aurewa aka aure aisha tuzurai wanda suka jima suna tuzuranci Allah ya baku irin wannan ni'imar ka yi amarya bayan wata kuma ka ƙara wata Allah gane da teku amma hawar sai an shirya lokaci guda kamka na unguruha aisha tana da shekara nawa yawwa shekara bakwai hal ta zawaje bikran gairaha bayan ta manzo Allah ya aure budurwa aina dakala biha a ina ne ya tare da ita a Madina al-khulasa wa fi sanati al-ashirati a shekara ta goma tuwfiyat as-sayyidatu khadija sayyida khadija ta rasu fatazawwaja ba'daha saudata sai a bayan ta manzo Allah ya aure sauda thumma aisha sannan aisha wa hiya fi sanati asabi'a min umriha tana cikin tana da shekara bakwai wa dakhala biha fil madina ya tare da ita a madina darasin da zamu dauka a wannan gabar shine Allahu huwal hakim Allah shine mai hikima Allah duk abin da kaga yayi to ba banza ba akwai wata hikima a ciki turawa yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke shirin manzon Allah da shi shine cewa wai ya auri yarinya yar shekara nawa yar shekara bakwai babban aibin da turawa suke gani da manzon Allah shine wannan har ma akwai lokacin da suka taɓa wani dokumentar wani ɗan ƙaramin karikacir bisan na batanci suka yi hoton ga manzon Allah da subhanallah katan gene ga wata yarinya alama ta ana kunna musu aure wanda a lokacin an yi tashin hankali sosai to abinda jin damuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma auren shi da Aisha Allah ne ya umurta da ayi auren domin ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce an nuna mishi ita a cikin bacci ga ta a matsayin amarya shi kuma mafarkin annabawa wahayi ne wannan sai nuna Allah ne ya umarni da ami da a kulla auren idan ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son mata ke gare sa shine har ya kai ga ya auri Aisha yar shekara bakwai to me yasa bayan Aisha bai auro su ƴan mata ba me yasa ita kadai ya aura da kuma shekara bakwai ana gane da kyau ko ai shi mai hali halin halin baya koyewa ko bayan wannan malamai sun yi bayanin hikimomi masu yawa na auren manzo Allah da Aisha babbar hikimar suka ce shine rayuwar manzo Allah biyu ce akwai rayuwarsa ta waje da rayuwarsa ta me ta cikin gida rayuwarsa ta cikin gida waye zai iya sanin ta ma'aifan shi waye zai iya sani matan shi idan manzon Allah ya rasu ana buƙatar wanda za su koyar da manzon Allah ya gidansa yake ya a gidansa yake rayuwa in aka samu tsohuwa shekara ɗaya ta ne ta rasu to sai Allah a cikin hikimarsa ya aurar da manzon Allah Aisha tana yar karama da kuma kwarin hardarta sai ya kasance bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauki nauyin yada ilimi wanda ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musamman karatun cikin gida shi yasa ya tabbata a hadisi khudhu nisfa dinakum min hadhihi al-humayra ku nemi rabin addinin ku daga wannan malamai suka ce abin da ake da rabin addini shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad kamala nisfu dinihi ko duk wanda ya aure ya cika rabin ne kenan rayuwar addini rabi cikin gida rabi ina rabi waje to addini na cikin gida wa ya san shi ma san shi ana gaya da ko to sai kasance bayan rasuwar manzo Allah Aisha ta kula da yada addinin musulunci ko da manzo Allah ya rasu Aisha bata wuce shekara 19 ba ko manzon Allah ya rasu haka ba ta yi aure ba Aisha ta kula da yada musulunci kai bari ma dai tana daga cikin sahabbai guda bakwai wanda suka yi kowa yawan hardar hadisi malamai suke cewa wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ta yalihi ibn Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabir wa zawjatun nabiy ana gane da kyau ko wanda suka yi kowa yawan hardar hadisi daga cikin su zaka samu akwai wa akwai kallabi tsakanin wanduna wace ce aisha radiyallahu anha Allah ka yarda da aisha wallahi ina son ina son uwan mu aisha ana gaya da ko wannan sunan ina son shi sosai dan saboda hidimar da ta ba musu kuma son aisha alama ce ta imanin mutum domin Allah madaukakin sarki ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah iyayen mu kenan idan baka son aisha to kenan ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi an tambaye shi wa kai so eh da kowa yace Aisha ana gane da kiko cikin maza Abu Hama alhinta duk inda dai aka je ita dai ce ko in aka so ma'aihi dan wa aka so ma'aihin mai yawa dan saboda diyar wannan shi ne kenan wafatu ammihi rasuwar dan uwan ma'aikinsa ba'da wafati sayyidati khadija bi nahwi shahrin bayan rasuwar khadija kusan wata guda tuwufiya ammuhu abu talib dan uwan ma'aifin manzon Allah abu talib ya rasu ana gane da kyau ko fa hazina alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiga razana ya shiga damuwa akan rasuwar tasa wasu miya zalika al'ama amal huzn wannan shekarar ma aka sanya mata shekarar bakin ciki shekarar damuwa don me yasa aka ce mata shekarar damuwa li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu domin a cikin shekarar ne manzon Allah ya rasa mutane guda biyu da yake so dan uwan ma'aikinsa Abu Talib wanda ya bashi kariya a tsawon rayuwarsa da kuma wa da kuma matarsa wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan ma'aikin nasa Abu Talib ya kasance yana da yaƙinin gaskiyar abin da manzon Allah ya zo da shi ya yarda da musulunci illa annahu lam yantiq bi shahadati ila akhir lahzatin min hayatihi sai dai bai furta kalimar shahada ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa bai musulunta ba khawfan min ta'yir quraish dan saboda tsoron aibantawar da quraishawa za su yi masa wa fihi unzila akan shi ne kuma aka sabkar innaka la tahdi man ahbabta lallai kai ba ka shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man ya sha'u sai dai Allah yana shiryar da wanda ya so wannan ayar a zahiri tana cin karo da faɗin sawa innaka latahdi Allah ya ce lallai kai manzo Allah kana shiryarwa zuwa ga hanya kuma sai gashi kuma an ce kuma lallai kai baka shiryar da wa wanda ka so a zahiri akwai cin karo ko ba cin karo to babu cin karo a zahiri akwai cin karo amma babu cin karo domin alhidaya kala biyu ne akwai hidayatu tawfiqin wa hidayatu irshadin shiryarwa wadda take tawfiki ne daga Allah da shiryewa wadda kai nunawa ne kake yi to shi manzon Allah shiryewar da aka ce yana yi wa innaka latahdi ai wa innaka laturshid ila siratul mustaqim lalle kai kana nuna ma mutane hanya madaidaiciya amma shiryuwa ta tabbaci ta tawfiki wannan daga wa take wannan daga Allah take shine abin da ake nishi domin da manzo Allah yana shiryarwa da a ganin kuwa yayi zai shiryarwa hiya da kowa shi dan uwan ma'afin nan nasa fa nas'alullah an yukhaffifa anhu da haka muna roƙon Allah ya sauƙaƙa masa azaba ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam tare da sauran dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana tasu akwai kuskure a ciki domin sun ce suna roƙon Allah ya sauƙaƙa masu sauran sauran dangin manzon Allah azaba a cikin dangin manzon Allah ko akwai wanda suka mutu ami ami a mushrikai shi kuma ƙa'ida shine in mutum ya mutu mushriki baya halatta a neman masa ne a neman masa gafara ana gane da kyau ko baya halatta a neman masa gafara domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa ai shirka da shi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هكذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى annabi da mummunai baya halatta gare su su nemi gafara ga wanda suka mutu mushrikai ko da ko dangin su ne makusanta eh shi Abu Talib ta tabbata me yake da suna a hadisi akan cewa za a sausota masa azaba shi wannan hadisi ya tabbatar da wannan kuma shi azabarsa ita ce azaba mafi sauki a cikin wutar jahannama kun san ya azabar take shine garwashin wutar jahannama ne za a kawo sai a dora shi akan garwashin wutar a tsaye sai ya kasance garwashin wutar yana bugun kawahunsa ma baicin sauran jiki kawahun kawai ke yin wuta amma baicin sauran jiki amma jikin nasa bubuwa da 'yan hanji suna tafasa kamar yadda ka san aza tukunya akan mi akan garwashi ana gane da ku yadda ka san aza tukunya ita tukunyar ba ta konewa amma abin da a ciki yana mi yana tafasa to shi ma haka haka za a yi masa wannan ita ce azaba mafi karanci manzo Allah ya ce kuma wannan azabar da ake masa yana gani a duniya yana ganin a jahannam babu wanda ya shi azaba alhali kuma shi ne azaba bai yi mafi sauki Allah ka kare mu Allah ka mun rahama mata tufiya amun nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne dan uwan ma'aikin manzon Allah ya rasu bima da summi zalika amal bima da summi zalika al'am me aka me da me ake ce ma wannan shekara amal huzun ko hal kana ammuhu ya taqidu sidqa risalatihi har ɗan uwan ma'aikin nasa ya yarda da annabcinsa ya yarda limaza lam yamtiq bi shahada bi shahadatayn ah dan saboda tsoron a aibanta shi ko domin ce musu kai a targhabu an millati abdul muttalib za ka bar addini iyaye da kakanni ta wannan hanya ce suke rudar da mutane da yawa ai ba kakanni mu ba haka suke ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan al-khulasa takaitawa wa fi tilka sanati a wannan shekarar dai mata ammuhu abu talib dan uwan ma'aikinsa abu talib ya rasu wa huwa akbaru ansarihi kuma shine mafi girman masu bashi taimako wa lam yuslim kun bai musulunta ba khashiyata ta'ayyini qaumihi dan saboda tsoron me yake da suna aibantawar mutanensa dan uwa masu girma babban darasin da zamu doka a wannan gabar shine wa allaysa lil insani illa ma sa'a kowanne mutum tashi take ne tashi take hudda shi ana gane da kyau ko kowace gaba da yake da suna kowanne mutum da hannunsa yake tagumi ba da hannun wani kake tagumi ba ko ma'ana ba abin da zai tseratar da kai a gaban Allah sai abin da kame sai abin da kame sai abin da ka abin sai abin da ka taimaka bari ganin dangi sun tara nemi naka bari ganin kuna da wani kaza ya haddace Qur'ani ya ance wanda suka haddace Qur'ani za su ceci mutane to ni da wani nan sai cece da a ranar kiyama wa allaysa lil insani illa ma sa'a ana gane da kyau ko ko zai cece ka sai kaya aikin da zai sa a bashi dama ya mi ya cece ka wannan shine ke idan ya kasance wanda manzon Allah yake so fiye da kowa kusan ma'aikinsa ne manzon Allah bai iya cece sa ba to ina ga wani can sa kayanka mota ana gane da kyau ko wannan ki ne ke nuna muna kowanne ya yi kokari yi abin da zai tseratar da shi kada ya taba sa'awa a kan sawa ne zai amfani su a lahira domin wa an laisal li insani illa ma sa laisal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha ana ba idan kowanne tashi take take hishe shi in shi ‘yan magana muna fata Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yin abin da zai tseratar da mu a ranar gobe kiyama wannan lokaci yayi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah